su ne allazina yu'minuna bil ghaib wanda suka yi imani da abu wanda yake na gaibi wa yuqimuna sala kuma suka tsayar da sallah sai Allah yake wa mimma razaqnahum kuma na daga cikin arzikin da mu Allah muka yi musu Allah yake yunfiquna suna ciyarwa kenan insha Allah ta'ala shine inda zamu tashi wannan kuma shine darasin mu na nawa shine darasin mu na goma sha takwas a tafsirin alƙur'ani mai girma shine shi amma da an daidai ba Ina abu da insha Allah ta aya kan ba bani da buɗe da karatu alƙur'ani zuwa aya uku insha Allah ta'ala sai mu ci gaba da bayani Thank you.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فعلف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا إخوانا وكنتم كنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعض ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين صدق الله العظيم
to alhamdulillah kamar yadda insha Allah ta'ala ya tabbata a sunna duk wani abu da za a ana iya buɗe shi da karatu alƙur'ani da kuma kutubatul haja to alhamdulillah Allah ya azurta mu duka mu kamar yadda muka ce a bara mun yi tafsirin suratul fatiha a gurguje har mun shiga cikin suratul baqara a cikin suratul baqara muna aya ta uku shine Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa alif lam zalika alkitabu la rayba fihi wanda mun yi bayani ne alif lam kuma mun yi bayani dangance da ake cewa zalika alkitabu la rayba fihi Allah yake kaga wannan littafi da Musa Allah muka sabkar la rayba fihi babu kokonto wannan littafi daga wurin Allah subhanahu wa ta'ala yake kuma babu shakka dangance da duk abin da ka gani a cikin alkur'ani in ya faru Allah ya baka labari to ka yarda da abin ya faru in Allah ya ce ma zai faruwa ka yarda Allah ya ce kuma shi wannan alkur'ani hudan lil muttaqina shiriya ce ga bayin Allah wanda suke masu takawa masu tsoron Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu a cikin su Allah ce su ne suwa allazina yu'minuna bil ghaib shine wanda suka yi imani da gaibi menene ake ce ma gaibi shine duk abin da ya koyan maka malumai suka ce gaibi kuma ya danganta da abin da ya shafi abubuwan da za su faruwa a ina a duniya abubuwan da za su faruwa a la a cikin aljanna da wata babu wanda ya san wannan abubuwan sai Allah subhanahu wa ta'ala to alamarka na gebe suna da yawa wanda su ma wannan mun yi bayanin su a bara an muka kawo misalin wasu daga cikin masu inkarin wannan ana ce musu masu aqida na ni na qadariya wanda abin ya faru da su an samu wani wanda ake ce ba ja'ad yazo yana inkarin cewa wai da abin da zai faruwa gobe Allah da kanshi shi ma Allah bai san abin da zai faruwa gobe ba sai abin ya faru Allah zai sani yazo yana yada wannan muguwa aqida Allah subhanahu wata'ala ya tsare mu daga irin wannan aqida sai malaman yankin suka ce to wannan abin da ka zo da shi mu bin sallar shi ba amma da haka za mu yi takakkiya mu yi tun daga nan mu je Makka ko Madina domin mu samu malumai daga cikin sahaba annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam domin su yi mana bayani dangance da wannan abin da kai kake yi da kai kake ce mana ya aka yi ana nan kaɗan sai suka haɗu da babban sahabin annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine wa Abdullahi bin Umar rahmatullahi alaihi da suka haɗu da abdullahi bin umar suka ce ya kai wannan babban malami to mu yankin mu inda muke wata babbar fitina ta faru mice ce fitina shine mun samu wasu suna inkarin abin da ake ce ba Allah ya san gari wai duk abin da kaga zai faruwa Allah ma bai sani ba sai da abin ya faru Allah ya sani ko da wannan sahabi ya daga baki na annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Abdullahi bin Umar sai yace ka ce ma wa'annan mutanen masu cewa Allah bai sani ba yake ka ce babu ni babu su kuma su ba babu su babu ni me yake nunawa wannan abun sun yi ni sun dauko wata hanya wadda ba ita bace annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bar wannan sahabba a kansa aqida ingantacce aqida na ahli sunnati wal jamaa shine ka yarda tun abin da za a yi farkon duniya har zuwa ƙarshen duniya to Allah yana da masaniya da wannan abu kamar yadda ake cewa ita wannan rayuwa ta duniya kamar trap ne mutum zai yi duk abin da zai faruwa gare ka Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya tsara ga yadda za a kasancewa ga yadda za a kasancewa abinda kawai ake bukata mu dai mu riko da sababi kenan kun ga ba aqida bane ba mai kyau musulmi yayi riko da wannan aqida sai sai Abdullahi bin Umar yace a ce musu babu su babu ni kuma ni ma babu ni babu su to haka sahaba annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haka wani da ake ce mishi Sabib shi ma zamanin Umar Allah ya kara ma Umar yarda sai aka ji labarin yana yaɗa jita-jita na cewa wai cikin alkur'ani akwai wasu ayoyi wanda suke suna kama da juna wasu ayoyi wanda suke suna rikitarwa wanda kame da Allah yake cewa zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin to ana son duk abin da aka ce ma duk abin da aka ce muna Allah ya yi umarni da wannan abin to mu yarda matakana a cikin alkur'ani ne ko hadisi ne sai da Umar da ya ji labarin wannan mutumin sai Umar yake aje a zo mishi da shi ko da aka zo mishi da shi Umar ya sa aka mishi tare da manyan manyan bulalai masu zagi aka gurhanar da shi kai yadda mazaje suke Umar bai ce mishi komi ba dangance da nan da yake aikatawa Umar ya sa aka liƙa mai kashi ko kuma Umar ya ba shi kashi har sai da jini na fita a cikin jikin shi yace gobe ma a maido shi gobe ba aka sake mai doki sai da aka yi kwana uku yace ya khalifa Allah subhanahu wata'ala ya kara maka yarda wallahi na gane matsalar ba a Qur'ani ba take a kai na take to shi yasa musulmi yi imani da littafin da Allah subhanahu wata'ala ya sabakar mana mu yarda da littafi da wanda babu kokonto a cikin shi kamar yadda muka yi bayani shekara da ta wuce sai Allah ya ce allazina yu'minuna bil ghaibi bayan Allah su ne wanda suka yi imani da gaibi wa yuqimuna sala suke tsayar da sallah wa mimma razaqnahum yunfiquna kuma suna cewa daga cikin arzikin da Allah subhanahu wata'ala ya yi ya azurta su bayan Allah mun yi bayanin abin da ake ce ma an tu'mina menene imani hadisin wa hadisin Umar Allah ya kara mushi yarda yake cewa wani mutum ya zo wurin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ya hada kahuwar shi da kahuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ya rasulullah akhbirni anil islam ya kai manzon Allah ka bani labari ne ake ce ma musulunci yace al islam shine an tashhada an la ilaha illallah ka shaida ba abun bautawa da gaskiya sai Allah wa anna muhammadan rasulullah ka shaida annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bawan Allah ne kuma manzon Allah ne sai yace wa tuqimu sala ka dawwama kan sallah ka ci gaba da yin sallah kake yarda sallah ta barka yace ni wa tuqti zakka ka bayar da zakka wa sawmu ramadan da azumin watan ramadan wa hajjul bait da kuma ni aikin haji ga wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya horiwa sai yace mishi sadaqta kai gaskiya yace akhbirni anil iman ka bani labari menene ake cewa imani kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ce al imani abinda ake cewa imani shine an tu'mina billah kai imani da Allah wa mala'ikatihi kai imani da mala'ikun Allah wa kutubihi kai imani da littattafan da Allah subhanahu wa ta'ala ya sabtar wa rusulihi kai imani da duk manzannin Allah da annabawa Allah kai imani da shi sai ya ce ni wal yawmil akhir kai imani da ranar tashin alkiyama wa tu'min bi qadri khairihi wa sharrihi kai imani da kaddara na alkhairi ko na sharri ɗan uwa a gurguje wannan su ne ake ce mani arkanul iman rukunan imani guda shida musulmi ba zai taɓa zama mai imani ba sai ya yi imani da wannan abubuwa muna fahimta ya uwa wanda imani da Allah ana son musulmi ya yarda Allah subhanahu wata'ala yana da sunaye ko kamar yadda Allah ya ce wallahi asmaul husna fad'uhu biha Allah yana da sunaye kyawawa Allah ya ce ku roƙe ni da shi duk matsalar da mutum yake da a rayuwa in dai zai tashi cikin dare ya rinka gaya ma Allah ya rinka tawassuli da sunayen Allah subhanahu wa ta'ala Allah zai biya mishi bukatun shi Allah yake ka rabu da masu shishigi ka rabu da masu wuce gona da iri wurin ambatona yake ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah yana da siffofi madaukaka siffofi kyawawa to duk wata siffa da Allah subhanahu wa ta'ala ya baka shi ana san a matsayinka na musulmi mai imani ka tabbatar ma Allah subhanahu wata'ala da wannan sufai na daga ciki ƴan uwa a gulguje Allah subhanahu wata'ala yana da hannu amma in an ce ba ya hannun Allah yake kace ba sani ba amma sun da Allah yake jadullah fawqa aydihim ko lokacin da sahabbai suka zo mubai'a Allah yake ai lokacin da sahabban da suka yi mubai'a hannun Allah ne a ta hannayen wannan sahabban to ka yarda Allah na da hannu amma in an ce ya hannun Allah yake ka ce ba sani ba sai ka kalla hannunka kamar na tunce da sai sati ba ka ci bisa ba ka ce to haka a'a ba haka ba Allah yana da hannu amma babu wanda ya sanya hannun Allah yake na daga ciki Allah ce shi as-sami shi Allah mai ji ne to ka yarda da Allah yana ji ka yarda da Allah yana gani in an ce ya idanuwa Allah suke kaga kalli naka kamar hisalan mota ka ce a'a ni ma idanuwa Allah suke a'a shi Allah wala yusuna bi shay'in min ilmihi illa bima sha ba abin da zai koyuwa da ilimin Allah subhanahu wataala kai yanzu ba san me ke bayanka ba amma Allah ya san me ke bayanka haka nan ne Allah ya san duk duhun da za a shiga shi Allah bai bukatar sai ya haska ya gani ke faruwa kaga nan ka yarda da ganin Allah da naka ba guda bane ba sannan yanzu sabro yana da hannu ko yana da kahuwa ko ka yarda yana da to Allah subhanahu wataala shi ma yake yana da ni yana da abri Allah yake yawma yukshafu an taqil ranar da Allah zai yaye kwabrin shi wai da aure ila sujudi fala yastati'una ko kuma hum salimuna Allah yake ni Allah a ranar tashin alkiyama zan yaye kwabrina ka ka kalli kwabrinka kamar dan kwamuso ka ce da haka Allah yake ba haka nan bane ba an ce ma ya kwabrin Allah yake ka ce baka sani ba kamar yadda na baku misali da sabro in ka kalli sabro za ka ga sabro yana da hannuwa ko kuma yana da kahuwa ko amma da naka da naki iri guda ne ba guda bane ba ko haka in ka kalli sabro yana da idanuwa ko bai da idanuwa yana da idanuwa amma da naka da nashi iri guda ne ba iri guda bane ba ko to walillahu al-maslul a'la Allah shi ke da cikakken misali kan wannan shine madaukaki dan haka na Allah ba irin na kowa bane ba abin da ake so tunda Allah yake ma akwai to kawai ka yarda ko Allah subhanahu wata'ala yake yana da diddigi kaka kalli bidiyon ka cike da kauci kai bibin irin shi wanda in kadangare yazo sai kwana ciki ba haka nan ba a'a na Allah ba haka ne yake ba na Allah ya yake ba mu sani ba tunda Allah bai bayyana mana ba lokacin da Allah subhanahu wata'ala yake cewa yawma yawma naqul li jahannama halim talati wa taqulu hal min mazid Allah yake zamu ce wai sai wutar jahannama tun koshi kace ya Allah akwai ƙari Allah yake wutar jahannama ba za ta ƙunshi ba sai Allah ya buga mata diddigen shi sai ta kai yanzu kam na ƙunshi muna fahimta sannan na da cikin sunayen Allah ko sifofin shi akwai ar-rahman sai yanzu Allah mai rahama ne ko wanda duk muna rayuwa ne nan ƙarƙashin rahamar shi ko ka yarda Allah shi ar-razzaq ne mai azartawa ne dan haka duk duniya ba mai bada arziki sai Allah duk duniya ba mai talautarwa sai Allah duk duniya ba wanda isa ya yayi ma matsalaka ko damuwarka sai Allah subhanahu wa ta'ala na daga cikin siffofin Allah ko sunayen shi akwai ne akwai al-mutakabbiru shi Allah ne ne Allah mai girman kai ne Allah yana da girman kai amma kai yanzu in aka ce kana da girman kai zaka ji an yi ne an zage ka to kai da mun wane ne da zaka girman kai ai girman kai wanda ya cancanci ya shi yake yi to shi Allah shi ya halitta tambai da kasai da abin da ke da kai tsakanin su shi yasa in kace ma Allah al-mutakabbir Allah zai baka lada kamar yadda yake na ɗaya daga cikin asma'ullahi husna ko akwai al-mutakabbir Allah yana da yake shi Allah mai girman kai ne to ka yarda Allah yana da girman kai in an ce ya girman kai yake kalla irin yadda mutane suke girman kai ka hada shi da na Allah kamar yadda yanzu Allah yake yana da arziki ko to kuma kai da kanka akwai wanda in ka kalle shi a rayuwa ka sa Allah ya mai arziki amma ka hada shi da na Allah ba guda bane ba haka nan ne ko to ɗan uwa shi Allah subhanahu wataala abin da yake so gabawa in dai yace kaza ne to kawai ka yarda Allah subhanahu wataala ya ba mu labari za a yi ma mutum tambayoyi cikin kabari ko in mutum ya mutu za a ce mishi man rabbuka وما دينك وما ذا تقول في هذا الرجل الذي بئس فيكم وما عملك to ka yarda da wannan tambayoyin za a masu cikin kabari kanka ce to ai ba ka da yadda kabari yake ya za a yi wasu mala'iku su shigo balle an ce mala'iku a'a ba haka nan bane ba ba dai Allah ya bada labari ba to ka yarda da duk abin da Allah subhanahu wata'ala ya bada labari Allah subhanahu wata'ala ya datar da mu to kun ga abin da ake cewa arkanul iman shine na farko kai imani da Allah kaka dauki shawara kaka dauki maganganu na wasu daga cikin makiya musulunci makiya addini masu cewa jene jistifa wai samsam babu ma Allah kakka yarda ka ɗauki wannan ɗabi'a ka yarda akwai Allah in an ce ina Allah yake ka ce Allahu fi sama Allah yana sama mustawiyan ala al-arsh al-arsh ma shi Allah saman sa yake duk wata halitta da ka sani duniya Allah saman sa yake muna fahimta a to wannan na ɗaya daga cikin abin da ya shafi imani da Allah subhanahu wa ta'ala ka yarda shi Allah akwai shi kawai ya ce ma to ai babu shi in ana ganin shi ina yake sai ka ce mishi sai kana da hankali in yace in sai ka ce ina yake gwada mu hankalin kan mu ne ko ko akwai wanda zai gwada mu na shi a ka ce mishi kai kana da rai ce eh ina ranka yake ido mu gani to akwai abubuwa wanda suke a misalce ne ba a bukatar sai an kawo aya da hadisi a kare irin wannan shirma sannan ka yarda shi Allah bai kama da kowa walam yakul lahu kufuwan ahad shi Allah bai kama da kowa kuma ka yarda lam yalid wa lam yulad bai aifa ba ba aife shi ba shi yasa shi Allah bai da bai da dangantaka da kowa bai da alaka da kowa duk wanda ya saba mai kashi zai sha shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa an fi umin ma razaqnakum ku ciyar daga cikin arzikin da Allah ya azurta ku da shi min qabli an ya'ti yawmun kahin wani yini yazo la bai'u fihi ranar da babu cinki babu sai babu saidawa wani yini ne shi ne yinin alkiyama wala kulla babu dangantaka ranar da ni da wani kane da magaji ne ni da wani kuzan ne ni da wani Allah yake duka bai aiki wala shafa'a kuma babu ceto wal kafiruna hum zalimun Allah ce kaga kafirai lalle azzaluman mutane ne ka taba jin wanda zai cewa to ai malam ka san yadda muke ni da Allah in ka ce ai ce to ni da shi ya ce ba ka taba jin wanda yake shi kani da magaji ne shi da Allah ka taba jin wanda yake garin su guda a ba saba shi ba ko to ka gane shi Allah bai da dangantaka da kowa kawai abin da za ka yi ka bi shi sai ka zauna lafiya in baka bi shi ba fa yayi tanadin azaba Allah yake hal ata ala al-insani hinun min ad-dahri lam yakun shay'an mazkura shin ko labari ya taba zo muna cewa akwai wani lokaci da aka yi da babu mu babu labarin mu nan ka kafi in mu nan da shekara ɗari babu kowa cikin mu wai nan da shekara ɗari labarin zawo mu ba babu a duniya ko ba haka nan ba to yanzu ga mu Allah yake so kai dan adam sai yanzu kai da kike jin magana Allah sai Allah yake inna hadaynahu sabila imma shakiran wa imma kafura mun shirya ma hanyoyi guda biyu ko ka ba Allah ko kuma ka kahurce mishi Allah yake amman ka sai inna a'tadna lil kafirina salasila wa aglalan wa sa'ira lalle Musa Allah subhanahu wa ta'ala mun yi tanadin sarƙoƙi mun yi tanadin ankur iri-iri wanda za mu sa wanda suka saba muna Allah ya ce amman innal abrara kaga wanda suka yi ba Allah subhanahu wataala Allah ya ce yasrabuna min ta'atin kana mizajuha kafura Allah zai shayar da su da jiya wanda aka yi masa mis da citta jiya a gaure ta da citta wani irin daɗi ne ta gare ta amma ba wa gajiya ta duniya ba jiya ta duniya in mutum ya shata ba wari da yake yi in mutum ya shata ba maye da yake to jiya aljanna ba haka nan bane ba Allah ya ci gaba da cewa ni innal abrara yasrabuna min ka'atin kana mizajuha kafura ainan yasrabu biha ibadullahi yufajjiruna ha tafjira in baka taba ganin bulbul zuwa da madara ba sai ka yi aljanna to Allah ya ce ka san mun shirya hanyoyi guda biyu kowa Allah ya ce kul kullun ya'mal ala shakilati kowa ya je ya aikata abin da yake so sai ka ga wani ya ce shi gaskiya abin da ya zaba yanzu ba azumi bane ba za ka ga mutane ana ta zuwa wurin karatu alqur'ani wurin tafsirai ko ba haka nan ba za su ga wani ya ce shi gaskiya bai yarda daɗin kowa ya wuce shi wata za ta ce ba ta yarda idan so ya wuce ta ko gidan ba da masu ko kwana goma ko kwana goma ya tara wani zai ce bai yarda labari na ya wuce shi ko to ka ci gaba da yi shi ma Allah yana da yana ɗaukar labarinka sai ranar alkiyama Allah zai yi koma misali ya ce iqra kitabaka kafa bi nafsika yawma alayka hasiba karanta littafinka ya ishe ka kai makanka hisabi sai ka dauko ka ga duk lokacin ka ka bata shi ne kan kallon arewa ba ka da aiki sai kallon shirme da ayaniya ka ji mutum yana a turo mishi film wani ya bata lokaci cikin azumi mala'ika jibril yace Allah ebe mai albarka Allah kwashe mai albarka Allah ka kine mai albarka annabi yace amin sahabbai suka ce ya rasulullah wane wanga yace shine wanda azumin ramadana ya wuce Allah bai mai gafara ba wanga watan da kuke kallo rahama Allah lullumkuwa take yi zaka ga har wanda bai sadaka yana sadaka har wanda bai zumunci yana wani bai ma sadaka sai cikin azumi sabida ni rahama Allah subhanahu wata'ala ta sabka a sannan da dan lailatul qadar wanda Allah ya ce salamun hiya hatta matla'il fajr aminci ne cikin daren baki daya Allah yana sabkar da mala'iku duk inda suka ga mace da namiji mai imani za su ce mishi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to kun ga na da gaske imani da Allah imani da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan mun yi bayanin su muna tahiya ne a gurguje ka yarda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine cikamakon annabawa ka yarda daga annaba an liƙe annabta ba wani shaidani da zai zauwa ya ce shi ma manzan Allah ne kamar yadda Allah ya jarrabe mu a wannan zamanin da wasu shaidanun mutane wanda ake ce ma ƴan Ahmadiyya masu da cewa wai annabinsu wani mutum ne ya zo nan indiya kazali wai yake wai shine annabi ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kun ga suna ta flak mosque Ahmadiyya kun ga suna da likita suna ta yawo cikin ƙauyuka to wannan mutanen ba ma musulmi ba ne ba saboda mun karanta na daga cikin sharɗan musulunci sai ka yarda da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon allah ne kuma shi ne ni ƙarshen annabawa daga annabi an liƙe annabta ba wanda zai zawa ce shi ma annabi muna fahimta ya uwa sannan sai ka so annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam musulmi annabi yace la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nasu ajma'in annabi yace dayan ku ba zai taba imani ba har sai ya so manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sama ga yadda yake son uwayensu da suka aihe shi sama ga yadda yake son iyan da ya aiwa sama ga yadda yake son mutanen duniya baki daya manzan Allah ƙararren malami ne wanda ya iya misali kaga sai ya fara da iyaye kafin iya duk duniya ta na kirki ne ba wanda yake son ya kyauta sama irin uwayen shi ko to annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace in dai kana son ka zama mai imani ka so ni sama ga yadda ka so wannan uwayen da haka menene alamar sa annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai mai da alfazazi yace وعلامة محبته اتباع سنته علامة ساعة النبي شيني عجل كان أبن سنته in dai kana sa annabi za a ga kana bin sunan daga an cewa manzon Allah ya ce kaza ka ce mun yarda mun bi daga an cewa manzon Allah ya ce kaza babu kyau ka ce mun yarda mun bari shi ne alamar san manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda yake kuma na daga cikin san manzon Allah ba'atuhu fi ma amara duk abin da aka ce annabi ya yi umarni kan shi ka kaskantar da kansa ka yarda da wannan umarni wa tasdiquhu fi ma akhbara duk abin da annabi ya bada labari ka yarda da wannan abu wa kilabu ma naha anhu wa jazara ka yarda da duk abin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake min a kaurace mishi babu kyau a rabu da wannan abu sannan ka kiyaye addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba za ka shigo da sabon abubuwa a cikin shi ba ka yarda addini an cika addini annabi ne yake man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa radd annabi yake duk wanda ya wani aiki a musulunci wanda ba mu su manzo Allah muka karantar da shi ba annabi yake za a mayar ma da shi Allah bai amshi wannan aikin ba Allah yake al-yawma atmamtu lakum dinakum a yau kam ni Allah na cika muku addinin ku wa atmamtu alaikum ni'mati na cika ni'ima ta gare ku ku al'ummar musulmi wa raditu lakum al-islamu dina na amince muku kadai addinin da za ku ku same ni ku shiga aljanna shine musulmi yau duk wani wanda yake rayuwa matakar ba musulmi bane ba in ya mutu bai da makoma sai wutar jahannama ana son musulmi ya samu cikakken yaƙini duk inda kaga kirista in dai ya mutu kan kiristanci shi wuta zaya haka duk mutanen da ke bibiyar bokaye ko malaman tsubo ko yan bori shi ma in dai ya mutu kan wannan insha Allah wuta zai tafi Allah ya tsare mu kenan ana son musulmi ya yi ya mai da al'amarin shi ga Allah ne baki ɗaya kaga sai a aiki an tu'minu billahi wa mala'ikatihi na daga ciki akwai mala'iku ka yarda Allah yana da wasu bayi wai su sunan su mala'iku ya suke baka sani ba tunda Allah bai bayyana maka ba amma wani wuri Allah subhanahu wataala yake suna da ni huhuce ko to ka yarda mala'iku suna da huhuce sannan mala'ikun nan ka yarda Allah ya rarraba musu aiki cikin mala'iku akwai wanda aikin su kawai kirarai waye shugaban su a azara'ilu ko to sai dai ba sunan shi bane azara'ilu sunan shi malakul maut wannan azra'ilu ya zo cikin kiso shi ne isra'iliyar sunan mala'ika wanda yake hiddara shi ne wa malakul maut Allahu akbar wasu an yi azumi da su bara amma bana wannan mala'ika ya tarda su yace mala'ikan da yake a kullum a kullum duk wata halitta da ka sani a duniya da mutane da dabbobi duk in dai abu na da rai yace kullun sai ya je wa yashi in ba na manta ba so biyar ko so saba'in da wani abu kullun mala'ika sai ya je wa kansa mala'ika mutuwa ha daga aika tari ya je lokaci ya yi so shi kenan kaga in kana tsakar kallon daɗin kowa sai Allah ya sada ka kana daɗin kowa alƙiyama duk wanda ke kallon daɗin kowa alƙiyama ina ga aljanna ko wuta ha ba kashi zai sha Allah ya ce wa khalqul jinni wal insi illa liya'budun la halitta ku ne ba dan ku ba dan ku komai ba sai dan ku bauta mu sannan haka na daga cikin mala'ikun nan akwai wanda su kawai aikin su su sabkar da ruwa wace kula da wannan a Mika'il shi da duk wanda ka gani duniya Allah shi ke kula da wannan bangaren sannan akwai wani mala'ika wanda ake ce wa mi wanda shi kuma shi ke kula da wuta musunan shi malik kaga wutar jahannama Allah ya iya tare don bala'i tana can ana rura ta Allah ya sa mala'iku kullum wuta ƙara rura ta ake ba don komi ba sabida kawai wanda ya kahunce ma Allah Allah ya sa shi duk duniya wasu gaina azaba da wuta babu to a ce amma azaba da wagga wuta ta duniya shi yasa in kika na rayuwar nan za ga bai dace ba ka sai da imanin ka kanta kullum Allah yana muna gargadi wala tangurranna kumul hayatud dunya kika yadda wagga rayuwar ta ruɗe ka rayuwar da ba ta da tabbas ba ta da garanti ɗaya daga cikin magabata ke cewa ita wannan duniya kamar mace ce karuwa karuwa aka ce biye da kake jiya mata daɗi ba za ta taɓa tsayawa da kai kaɗai ba to ita duniya haka nan take ba za ta tsayawa gare ka kai kaɗai ba a'a biye da kake jin daɗi wata rana sai kawai Allah ya jarabe ka da ciwo ka ga da daɗin nan ya tsaya wata rana ma sai Allah ya ce to mutuwa to kaga rayuwar nan yanzu ka kalla wanda suka mutu bara suna kan cikin kabari kwance ba abin da za su samu kai ne sai aikin da suka aikata na alheri to kai yanzu gashi Allah ya baka dama da za a tado wanda ke cikin kabari a ce da Allah ya baka duk duniya mulkin duniya da kuɗin shi da abin da ke da kwai jiki da Allah da Allah ya baka dama ka yi nafila raka'a guda ni za ka roƙo za su ce Allah ya ba su dama ne su yi nafila raka'a guda ta shi duk duniya baki ɗaya da abin da ke da kwai jikinta shi yasa ita duniya ɗan uwa ba ta da tabbas mu yi haƙuri mu yi mu mu tausasa ranmu mu tilasta ma ran wurin bin Allah subhanahu wa ta'ala amma in ba haka nan ba ko wallahi alazim mutum zai yi nadama rayuwar shi zai ce ya ƙulu ya laita ni qaddamtu hayati kai wannan rayuwa Allah wadaranta lallai rayuwa ta ruɗe ni kullum ina yin wa'azi ana cewa babu kyau yawo ba hijabi yanzu dai gashi mutuwa ta rike ni na gane ashe yawo ba hijabi babu kyau ba ki gane ba dan me khuzuhu fagullu thumma jahima sallu mala'iku za su fitibe ki su liƙa miki kashi kuma wallahi su yi wuta da ki wallahi na gane a cewa ka da sallah babu kyau aha baka gane ba dan uwa ina ai shi yasa Allah subhanahu wataala yake cewa hin ku jara kahin ni kahin mutuwa ta zake ma ɗayan ku fa yaqulu rabbi laula akhartani ya Allah a jinkin ta mun kaɗan fa asfaddaka Allah sai yi sadaka wa akun min salihin da zan zama cikin mutanen kirki Allah ce ina wa lan yu'akhkhira Allah nafsan idza jaa ajaluha ni Allah nayi alƙawari ban jinkin samarai in lokacin sa yayi yasa ya kai dan uwa an ce ma sauraron waka haramun ne mutunci bai yarda da shi ba ka hakura ka bari kashe mutuwa ta zo ka rinka da dama rayuwarka ka rinka cewa kai so na da na sani lokacin da ayan hijabi ta samko akwai wata ana ce mata hamdan kai ta sa hijabi wanda yake hijabi ne transparent hijabi ne sare sare wanda ana kallon wani irin kaya ne ta sa a jikinsa wanda ta shigo gida annan muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai uwan masu imani ta ganta ita cewa Aisha Allah ya ƙara mata yarda ko da ta ganta da wannan hijabin sai ta kama shi ta cire ta ce ke kira matan manzo Allah mijin ki muna wa'azi yace Allah yace mu sa hijabi na sa kin cire ta ce ƙarya kike yi ba shi bane Allah yace a sa ta shiga ta dauko mata rabkeken hijabi ne kabri ta ce to shi ne wannan abin da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace a sa akwai wani sahi na babban malamin musulunci Muhammad Nasiruddin Albani rahmatullahi alaihi wanda ya samu shi suna jilbabul mar'atul muslima tawayin mace musulma a wannan magana da muke ko wallahi wajibi ne dukkan mu nan duk wani wanda yake da iya ko mata ya tsaya ya kula ya suke hitawa daga cikin gida ya mata ka za ta hitawa daga cikin gida kai ne Allah zai liƙewa ya dan karama ta shin tsiya saboda ni sai Allah ya tsora man nauyin ka kula da ita haka in diyarka ce annabi ya bada labarin cewa sufofi guda biyu na ɗan wutar jahannama bai gan su ba amma Allah ya ba shi labari na daga cikin su sai yake su ne mata kasiyatul ariyatul ma'ilatul mumilat suna tahiya sun sa kaya kamar babu kaya a jikinsu me yasa sun sa hijabin ko transparent ne ko kuma hijabi ne wanda ya tseren su yana bayyana tsirar da ke da kwai cikin jikin su ko kuma ni sun sa hijabi mai ado suna tahiya suna rangwada sama hanya yadda duk wani iya kalle su zai sake mai da idan shi gare su Allah ya ce ga su da ni ga su ruqusuhunna ta aslimatul buktil ma'ila ga su da kalu sun yi abin da ake kira a cikin sakare kaga wata ta dauko po tata wata ta ɗauko moɗa gaba gaba sai an kai ana ɗauko randa ana sawa saboda ni wai duk da a gari a ce abin da ƙarya ce kin san ba ki da annabi ya ce to daga kaga haka ko wannan matan da ke yawo haka yace in ka gan su in hunna kace Allah tsine musu albarka fa innahunna mal'una saboda damar su tsinannu ne annabi ya ce da ka tsine musu baka tsine musu ba tsinannu ne kawai to ai mun kamanta na da cikin imani da manzon Allah ne shine da'atu fi ma amara wa tasdiquhu fi ma akbara sai yarda abin da annabi ya ba labari to annabi ya ce duk macen da ke hita ba hijabi ko kuma in ta sa hijabin bai cika sharuɗa na musulunci ba ko ta sa hijabin ta maka turare ciki to duk ta shigo ciki to kuma wa Allah zai tambaya zai tambayi wanda ya ba amana sani wane ne mijinta ko kuma babanta daga ta yi fantar ga huska za ka yi kawa ta ce nan tana saurara ya kamata mu tsaya mu gane mu juna ko ba haka nan ba in dai kina so da ai da kamata ki kai ni inda za a liƙa mini kashi da shine wuta wannan dai abu ba wai ba ni so bane ce amma dai tunda Allah yake babu kyau mu yi hakuri mu bari kuma da Allah in tambaye ku yan uwa in macen arme ko kuma mace ta yi kwalliya ta yi ta waje wa za ta ba kwalliya waje musamman macen aure wa za ki ba kwalliya waje a yan waje sun dace su ga kwalliyarta haramun ne to shi yasa ko na ɗaya daga cikin abubuwa da annabi ya ce in dai sun bayyana cikin mutane bala'i zai sauka ka kalla yanzu wani bala'i ne bai sauko mana ba kuma da sauki ha dan kaga tahiya ake wallahi in ba a gyara ba abin da zai zuwa ga gashi halin da ake ciki yanzu Allah ya dan malam Jafar yace ka ga mace ta yi kwalliya ta yi to saman titi sai da aka ce kan wanda ya ga kwalliyar sai wanda ya biya sadaki amma shi to saman titi kyauta kowa na kallo ta wanda sai ba sai dama haka kike shi ne za da shi musamman yanzu wannan fantar inda suke ga hujja in ka ga wata ko da darse ka har ayatul kursi sai daga baya ka gane ita ce sai ka har Allah la ilaha illa huwa al-halim ka ji tana babani ce saboda ni ba haka Allah ya yi ta ba sai ka yarda akwai wasu mala'iku wanda su kuma aikin su rubuta aikin da kai ne Allah ya ce ba yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibul atid ba wata magana da ɗaya mu zai faci Allah ya wasulta da mala'iku wanda za su rubuta wannan magana Allah yake wa kullu insanin alzamlahu da'iruhu fi ulqi Allah yake dukkan mutum da ka sani maza ta ya mishi wata na'ura ta arusare ma a wuyan shi dukkan mutum duk dumumuwan da kake da duk abin da kake yi sai an zo alkiyama Allah ya hiddo wannan na'ura daga cikin jikinka kaga duk ta ɗauki rayuwarka kakkaf in ta baki ɗaya la haula wala quwwata illa billahi la aliyyil shi yasa uwa mu ji tsoron Allah a boye da sarari wannan abu ne sai kuma mu kai imani da manzannin Allah duk annabin da aka ce ma ya zo duniya duk manzon da aka bada labari qur'ani ne ko hadisi ne ka yaga da shi amma kai wani Allah ya aiko ma shine manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan ka yarda akwai wani yini wanda ake ce ma ranar tashin alkiyama Allah subhanahu wa ta'ala yana ba da labari yace fa'iza ja'at tammatul kubra ranar da uwar bala'i ta zo jika yi uwar bala'i nan duk masiwa da ka shiga duniya ne take cewa ka shiga bala'i ko ka shiga uku ko to in dai baka taba ganin uwar bala'in ba wanda ta aihe shi to bari ita ce alkiyama ita ce alƙiyama uwan bala'i kenan duk wani bala'i da kake kallo ana yi duniya to wanda ta ahe shi ita ce alƙiyama ni za a yi Allah yake yawmal shirul mar'u min akhi ranar da dan uwa sai gudun dan uwan shi wa ummihi wa abi kaga mutum yana gudun mamman shi wanda ta ahe shi a kaga mutum yana gudun baban shi wanda a ahe shi wa sahibatihi wa bani a matarka nan wanda take ce ma mai gida in ba ta ba sai rijiya daga ta ga bala'in alƙiyama ha ba ko ganin ka ba ta yi gaba shi yasa ka ba Allah kawai shi ne zai baka aminci a wannan ranar ka ji tana ta ruɗa ka ta kai ka ka hallaka shi da ni ka mutu Allah ya azabtar da kai mana Allah ya ce za ka ga li kulli imrin minhum yawma idhin sha'anun yughni sabida bala'in wannan ranar Allah ya ce kowa yana ta kanshi ranar alkiyama nafsi nafsi annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam alkiyama ko kowa zai tashi ne santar Aisha tace inna lillahi ya rasulullah da mata da maza santar mutun ya sai yace kowa santar zai tashi ce Aisha lallai sai yarinya ce me yasa yace biki san menene alkiyama ba annabi yace mata bala'in da ke da kai a alkiyama ya hi ƙarfin ka kalli mutum ka gane santare shi yanzu na wurin ko gobara ta kama cikin gida Allah kiyaye ba ka ga wani na iya hitowa babu wando ba sai ya hito ya hito cikin bala'i ya yi iska ya buke shi sai gane a cewa shi babu riga ya hito ko to kallin bala'in wutar duniya kenan kuma ba ta ci mutum ba to yanzu ne kake tsammanin wadda wutar ta fara ɗan lasarta ta cinye mata hijabi hatta fara kama zanin ta yi wurgi da zanin ta ta gane babu shi ta hito to balle alƙiyama ƴan uwa Allah ya iya tanadin bala'i wuta wuta la haula wala quwwata illa billah annabi yake wuta tana da reshe dubu saba'in duk reshe guda mala'ika dubu saba'in ke rike da shi reshe dubu saba'in kuma duk reshe guda mala'ika dubu ƴan uwa cikin mala'ikun nan akwai wanda zai iya ɗaukar duniya baki ɗaya ya juye ta ba wanda ya sanya a kyau to amma su ne inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa eh waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa al qiyama kenan Allah zai zauwa tare da mala'iku sahu sahu waji'a yawma idhin bi jahannam jahannama ma ranar za a zawa da ita to nan ne fa annabi yace wutar da mala'ikun suka taho da ita kai yanzu ba wai mala'iku ba ko ƙasta ne masu jin ƙarfi a ce ƙato dubu saba'in so dubu saba'in ya riƙe abu ya kake gani a kai a cire ƙasa ko ɗan jarirai ji igiya guda jariri dubu saba'in ya riƙe nan nan dubu kallufa a to balle mala'iku amma annabi ya ce wutar tana jan su suna janta da ta yi wani ƙugi ta zabura ta kubce musu annabi ce ba dan sun yi sauri sun kama ta ba da duk wanda ke alƙiyama sai ta cinye to dan uwa wanda bala'i zai kai ni ko zai kai ka ko zai kai mu mu hada cikin wannan wutar ka kaurace kawai yau ha duk wani kibugu da ka sani a duniya babu kibugun da zai hana mala'iku su liƙa ma kai koko ka taɓa ganin wanda zai baka kibugu ya ce wannan in ka shiga cikin kabari kai da mala'iku lahiya lawai wallahi da hayaniya ce duk wani wanda zai ma wani abu bakin shi a duniyar ne to lahira fa ke sa yan uwa rayuwa ne ba ta da tabbas kai imani da alkiyama duk abin da Allah subhanahu wataala ya ba labari ta alkiyama ta yana kun ga alkiyaman nan ko a ɗabi'a ne na ɗan adam wanda yanzu da Allah zai zama ce to duk wanda ke na yanzu duk wanda ke duniya ki tashi su kai can can ne za a kiyama wani sai ya ce ni kiyamar da Allah bai shirya ba a bar ni in gama shan shayi na ko in gama kallon film ina ko in gama karatu na amma ya Allah zai ya Allah ya ce idan sama'un shaqqat idan sama ta tsage tun da aka haife ka ka taba ganin sama ta tsage to za ta tsagewa in ta tsage ai kai tunanin hadawa za ta kobi Allah ya ce wa aminat li rabbiha wa huqqat za ta yi shiru bayan ta tsage ta ce Allah ne kake so ayi وإذا الأرض مدت شنمي وأخرجت الأرض أثقالها قصا ذات هدو جعب لك لكل تشنتا sai mutum ya ce wa kanin insanu malaha ni ke faruwa yau Allah ya ce yau ma idin ya tazakkarul insan masa a ranar ne mutum zai zai samun sakamakon abubuwan da ya aikata ranar ne in mutum bai aikin kware ba yau ma idin ya tazakkarul insanu kuma wa anna lahu dhikra zaka nadama nadama da ba ta da amfani to amma sai kaga sama ta rikito kaga ƙasa tana ta hiddo abubuwan da ke da kai ciki to yanzu kai daga aiki ma kai kan ba dole ka kai ba a ba ku ga yanzu iko in suka zo za su rafal ga in suna son su kama yanzu in suka shiga wani wani yanki suna son su kama wa'ansu mutane to yanzu in suka je sabi da kama mutanen nan salim alim zai bata musu lokaci ko zai za su sha wahala ko amma sai ga mana su ɗauki wurin baki ɗaya suna zauwa duk wanda suka gani sarabce shi su kwashe shi su sallace mota da ya sani ake da bai sani ake ba kai yanzu daga an zo gare ka daga an ce hawo mota kai ga zama to hikima na Allah su saboda mi dan adam saurin kai ke gare to haka bayanin da ya kawo mu na har muka ja arkanul iman shine kaddara ka yarda kaddara akwai na alkhairi akwai na sharri ita kuma kaddara akwai mutlaqa akwai muqallada akwai wanda kaddara wanda Allah subhanahu wataala yake alakanta ta da wani abu akwai kaddara wanda kuma ba ta da makawa a rayuwar ka sai ta same ka kamar yanzu misali hadisa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da yake cewa duk mutumin da ke son Allah ya ƙara mishi rayuwa duk mutumin da ke son ya samu tsawon rayuwa ya yi rayuwa mai albarka duk mutumin da ke son ya samu arziki a rayuwar shi annabi yake karar da zumunta to kaga malumai sun tattauna kan wai kwanikan da aka baka za a ƙara ba ko ku kwanikan ne Allah zai ga su ta albarka naka to kaga wannan annabi yace in mutum na san arziki ko kuma in mutum na san yayi doguwar rayuwa sai yayi sai ya sadar da zumunta kenan wanda bai sadar da zumunta ba ha bakin abin da ya ibo bakin shi kawai zai sai Allah ya ce yanzu duk wanda ya bi shi zai sa shi aljanna wanda bai bi shi ba ha zai kai shi ila zai kai shi wuta to yan uwa kaddara akwai na alkhairi akwai kuma na na shari ana son musulmi duka yin imani da shi sai Allah ya ce wa yuqimuna sala shine wanda suke tsaya da sallah wanda a bara nan mun zo da littafin Muhammad Nasiruddin Albani da suna asli sifatu salamu jalladi guda uku wanda mun taɓa bayani dangance da abin da ya shafi sallah kuma haka a yanzu haka muna kan karatun littafin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam min takbiri ila taslim ka annaka taraha littafi ne wanda yake ba bayanin sallah annabi tun daga kabbara harama Allahu akbar har zuwa sallama assalamu alaikum ka annaka taraha kamar kana ganin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mala albani ya rubuta wannan littafi to muna kan karatun shi da azumin gari ya zo muka tsaya shi da insha Allah mai so zai iya neman wannan karatu sukan dan yayi dan ya amfana kuma akwai muhadara wanda muka yi sifar sallah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ina ji ita ma wurin zama biyar muke wurin kasatu guda biyar ke da kai kan bayani sifar sallah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ita sallah abu ce wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace duk mutumin da ke son ya samu kosan taji mai tsawo a cikin sallar shi annabi yace wani zai yi sallah bai huce ya samu kama trans fursan ba wani bai wuce ya samu di fursan ba wani bai wuce ya samu karan fursan ba wani bai wuce ya samu katorgan ba wani bai wuce ya samu kaza ba kai wani ma zai yi sallah sai dai a biyo shi ba shi ko ba haka nan ba fawailu lil musallin alladhina hum an salatihim sahun akwai wanda suna sallan ma sallar ita ce za ta jagora ta kai su su jahannama annabi yake to duk mai sanya samu kosantaji da yawa a cikin sallar shi ya diba ya sallar shi take da tawa muna fahimta ya uwa in kana son ka gane kosantaji inda za ka samu cikin sallah ka gane wai ya sallar ka take da ta manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ita dai sallar nan ba abun wasa ba ce ba ita ce rukuni na biyu a cikin rukunin musulunci annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yake duk wanda a alkiyama sallar shi ta yi kyau to ba a ma bincika sauran ayyuka an san ayyukan da sun yi kyau baki ɗaya amma wanda sallar shi ta lalace annabi ya ce haka ayyukan shi baki ɗaya sun lalace bambancin kahuri da musulmi shine ne sallah ko annabi muhammad sallam hali na ƙarshe a rayuwar shi wasiyar da ya bar mana mu al'ummati cewa ke as-sala as-sala ya ku al'umma ta ku kula da sallah wa ma malakat aymanukum ku kula da mata da iya da Allah subhanahu wata'ala ya bar muku shi yasa zaka samu dinnan mijin kirki bai wulakantar da matan shi kuma bai wulakantar da iyayen shi wulakantar da wulakantar da mace ba musulunci bane ba so zantar da mace ba musulunci bai yarda da wulakantar da mutum ba ma ba wai mace ba annabi a rayuwar shi ta karshe abin da yake ce mana ne ku kula da sallah ku kula da sallah ku kula da mata da iya annabi yana kusa mai da lahira dan kuma yana kuma wadawa abin da yake cewa cewa ke har sallar ran shin wai mutane sun yi sallah a ce kun yi tabbiru na fiya wa kulalla ai mutane suna nan suna jira ka annabi ya sa a zuba ya je ya zuba ma jikin shi sai ya taso daga yayin ko zai sannan sai ya faɗi ya suma ƙarshe da ni annabi ya ce ni abubakar ne zai jagoranci wannan sallah shi bai iya yin sallah magabata ba su wasa da sallah sai na umar yana sallah wani arne ɗan shiya a abu nono majusi da ya zo ya sama umar wuƙa sai da aka hidda umar jini na zuba a jikin shi ya suma ko da yawan wani kun san me yace cewa wai hal sallan nas shin mutane su yi sallah aka ce mishi na'am ya khalifa yace la hazza fi islam liman taraka sala babu rabo a musulunci ga duk mutumin da ya bar sallah
to kaji annabi ya ce bainal abdi eh bainal abdi wal kufri wal iman shine as-sala tsakanin bawa da kahurci shine sallah annabi ya ce duk wanda ya bar sallah ya zama kahuri na daga cikin mi kula da sallah ya uwa a gurguje shine ayi sallah kan lokaci sannan kayi sai da annabi ya karantar da ita wannan sallah yau na ɗaya daga cikin abin da musulmi suke sakaci da shi shine sallah annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya sabka mishi da wa anzar a shi ga ayan nan lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya sabka mishi da ayar da Allah subhanahu wa ta'ala yake ce mishi ka tashi ka yi bayanin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya tsura ma ka yi bayanin shi to malaman tafsiri sai suka ce ni annabi ya tashi kan wannan aiki sai dai ita sallah ta kasance abu mahi girma da annabi ya rinka bayyana mu mutane qaulan wa fi'lan a magance da kuma aikace kai har sai da aka samu wata rana manzon Allah ya hawo mumbari a ya hawo mumbari da ya hawo mumbari sai yayi sallah akan mumbari kuna ji da kyau bayan yayi sallah ko da ya sallame sai yace inna ma sana'atu haza li ta'allamu salati ni manzo Allah nayi sallah kan munbari dan ku ga ya nake sallah dan ku san ya nake sallah sai ku wani ta'atammu bi kuma dan ku yi koyi da ni aishe sai yake ni sallu kama ra'aytu muni usalli ku yi sallah irin yadda kuka gani manzon Allah ina yi in dai kana so ka gane sallar kai ya take to dan uwa ka binciki kanka wai sallan nan ina ka je aka koya ba ita in dai a ciki ka koyi sallah ko wallahi baka iya sallah ba mai kawaidi yake cewa ka sani ita sallah tana da farilla tana da sunna tana da mustahabi sai yake ni wajibi ne musulmi ya san su daban-daban mai akdar yake cewa awwalu ma yajibu 'ala al-mukallafi tasiyu imanihi thumma ma'rifatu ma yuslihu bihi fard 'ainihi farko abin da ya waje ba akan baligi shine ni ja kyautata imanin shi ya inganta imanin shi sannan ya nemi sani wanda zai taimaka mishi wurin gyara falallar shi na farko sai ce ka ahkamu sala kamar hukunce hukuncen sallah to ɗan uwa an ɗauke wuta ga zahi da sauran su rai muhimmanci goma hamsin da bakwai ko daidai ke nan lokaci yayi kenan sai mu saurara a saboda in masu tambayoyi ko kuma wani wuri da aka ga ayin kuskure goben Allah subhanahu wataala ya kai mu sai mu ci gaba da wa mimma razaqnahum yunfiquna kan suna ciyarwa da arzikin da Allah subhanahu wataala ya ba su daman nan ne za mu tashi bara duk mun yi wannan bayanan insha Allah kenan inda kuma mai tambaya ko wani wuri da aka ji ayin kuskure za a iya tunatar da mu ko babu tambayoyi babu tambaya ko na'am mai dokontar eh wani Allah yana da sunaye masu kyau ba eh sunayen Allah suna da yawa na daga cikinsu akwai ni akwai ar-rahman na daga cikin suna Allah akwai ar-rahmanu ar-rahimu al-maliku al-qudus as-salam to yanzu da abin da kake bukata zaka dibawa wane ne yayi daidai da irin sunayen Allah in kana son Allah subhanahu wataala ya baka arziki ne sai ka tashi kana roƙon Allah kana ya Allah kai ne ar-razzaqu ya Allah kai ne mai arzikin da bai san talauci ba ya Allah kai ne mai kai ne ke cewa wa zai roƙo na in bashi ya Allah gani na ɗaga hannuwa na ina roƙonka ka bani arziki ya Allah duk duniya ba wanda ya sai mun arziki Allah duniya ma baki ɗaya matsiyata ne sai wanda kai ka bashi arziki to akwai wani sirri na addu'a wanda shi Allah subhanahu wataala ba abin da yake so irin yaji kana ya bai shi a irin Allah ya ji kana jinjina mishi
to wannan dabi'a tana tasiri ba ga Allah ba hatta ga halittu yau kai da kanka ka hisan mutumin da kullun yake yaban ka ko zan ce yana ɗaya daga cikin hanyoyin da mutum yake bi ma in ya je neman arman mace ko yana sai samu karɓuwa wurin ta shine ni ya rika tada ta yana ke hudu duniya babu ke in ba ke bane ina ji mutuwa zai yayi ta kawo wasu tarkace saboda ni yana son ya samu karɓuwa ko sai Allah ya jarabe ta ta shigo in ba na kware bane ba ta gane ba daidai bane ba haka in kana ta Allah subhanahu wataala ya komi ne ne to sai ka roki abin da yake daidai da sunayen Allah ko siffofin shi muna fahimta ya uwa ba shakka Allah subhanahu wataala yana amsa addu'an nan kwarai duk abin da kake roƙo kai jinjina mu Allah ka yabe shi ka nuna Allah duk duniyar nan maciyata ne kowa ya kasa Allah kai kaɗai ne mai arziki to in kama Allah haka an gama shi kawai abin da yake so ka yabe shi to insha Allah Allah subhanahu ta'ala zai yi zai biya ma bukatar ka Allah ya biya mana bukatar su mana alkhairi ba ki da Na'am eh ai wanda ya taimama kamar ya yi wankan jaraba ne ko kuma ya yi alwallah duk abin da ka san za ka iya yi da alwallah in taimama alwallah ke kai ko to za ka iya yi za ka iya bin jam'i har limanci za ka ba jam'i muna fahimta ai Allah subhanahu wa ta'ala ne ya bayana haka ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila salati فامسلوا وجوهكم حزوة لمسيت فإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ما إن شاء الله فتيمموا سعيدا طيبا فامسهوا بوجوهكم وأيديكم kun ga ita ma taimama ya ake yin ta kawai mutum zai dora hannun shi ne a ƙasa bismillah daga ka dora so guda in ka dago sai ka bushe hannun haka sai ka yi mahuskar ka haka bakin da ka sha huska sai ka yi haka shi ke nan ta ida taimama wannan ita ce in alwala in wankan janaba bambanci shi ne niyya sannan daga ka yi duk abin da ka yi shi ke nan kawai abin ya samta samta bai san in mana ya fahimta ba. eh Allah ji kan malam mai akhdari kuskure ne suna karatu akhdari sai dai ina ji ba mu kai nan ba muna ويحرم عليه الكذب والغيبة والنميمة نعم أها أها in kabli ko ba a ta kama ka ko ta kama ni ba a to ni zai hana ka ni zai hana ka yi ta sai ka yi ta a a in kana sallah tare da liman tun harko har ƙarshe kai wani abu cikin sallah to liman zai dauke ma amma yanzu kai kai kadai ne kake sallah liman ba zai dauke ma wannan ba ko ko ka samu jami'a raka'a guda ya samu to kuma cikin sallar shi yanzu wanda ya tashi su ko sai ya samu rafkan ruwa ko to kenan kaga za ka yi sujada liman ya sallame ka yawa ya ce yanzu ba shi bane ba kai kaɗai kake sallah shi ne annan muhammad sallallahu alaihi wasallam mana bayani to Allah ya fahimtar da mu baki daya kuma Allah ya samu gama da duniya lafiya da alkhairan da ke da kai cikin wannan wata Allah subhanahu wata'ala ya haɗa mu da su duk wani sharri a rayuwa Allah subhanahu wata'ala ya tsare mu daga gare shi duk musulmin da ke da wani bukata na alkhairi Allah subhanahu wata'ala ya biya mu duk musulmin da ke cikin wani kunci ko damuwa Allah subhanahu wata'ala ya yi mishi duk musulmin da ke hama da rashin lafiya kowane iri ne Allah subhanahu wata'ala ya ba shi lafiya duk musulmin da ke hama da talauci ko wani yanayi na rashin jin daɗi Allah ya azurta shi Allah subhanahu wa ta'ala ya yaye mana duk abin da ke damu mu duk duniya babu wanda ita yaye mana abin da ke damu mu sai Allah subhanahu wa ta'ala muna addu'a ibada da muke ta azumi Allah subhanahu wa ta'ala ya karba Allah ka bar mu da wahalar banza Allah ka karba daga gare mu karatun nan da muka yi Allah muna roƙo ba dan mun isa ba Allah ka karba daga gare mu sai dai mu bayinka ne wanda suke ba su da wani abu da suka taka ba su da wani abu da suka rika sai dai suna roƙon rahamarka suna tsoron azabarka Allah ka tsare mu Allah ka zama da ƙasar mu Nijar lahiya da sauran ƙasashen al'ummar musulmi baki ɗaya duk mutumin da ke kokarin taimaka ma musulunci da musulmai ta kowace hanya Allah taimake shi duk mutumin da ke kokarin janyo ma musulunci da musulmai cikas ta kowace hanya yana shiwa Allah shirye da shi in kuma bai shiwa Allah subhanahu wa ta'ala ya mana magani Allah ka sabkar da kwanciya hankali da rahama da tausayi da arziki a ƙasar mu Nijar da sauran ƙasashen al'ummar musulmi baki ɗaya muna addu'a ga uwayenmu ga malumanmu wanda suka rasu Allah subhanahu wa ta'ala ya yahe musu wanda suke rayu kuma Allah ya sa su cika da imani Allah ka raba iyayenmu da malamanmu kuliya duniya da lahira ya Allah da abin da yake na kaskanci ne ko na wulakanci ne ya Allah ka tsare su daga gare su in kuma mutuwar ta zo musu Allah ka sa su cika da imani mu ma Allah ka sa mu kyakkyawan ƙarshe Allah ka sa albarka cikin rayuwarmu Allah ka sa albarka cikin ayyukanmu Allah ka sa albarka cikin kasuwancinmu Allah ka sa albarka cikin karatunmu Allah ka sa albarka cikin sha'aninmu baki ɗaya ya Allah ya Allah ka sa maganarmu na ƙarshe cikin duniya shine la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh